أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مودة ساكي سادوا دكو a wannan masallaci na institute EEM wanda yake fas mai kare zal a nan yamai inda muke gabatar da karatu na mako-mako duka ran talata na littattafan da muke wato karantawa kenan ko ba haka ba guda shida ne ko littafin shida ne ake karatu aiko da tafsiru jalalaini da kuma sahihul bukhari da kuma muzakkira fi usul al-fiqh ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti da Samarud Dani Sheikh Risala na Abu Zaid al-Qayrawani da kuma mufad muzakkira da kuma Alfiyah ibn Malik da kuma muqama ta Imam al-Hariri ko ba haka ba Allah ya sa an kare ta za a sake dawowa saboda darussan da suka gabace yan uwa muqama bi ma kamata a sada ta Hariri da ta Hamazani dama su ne suka fi shahara a duniya kuma su suka fi wahala ko ba haka ba to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to ga dukkan alamu babban magana sati mai zuwa na sama shine sati na karshe na karatun wannan shekara ko ba haka ba amma mun ce wannan ba shi ke nuna cewa ba ba za a tura karatuttuka ba cikin wato group in mun dubi wancan makama da aka yi duk da ke wancan lokaci an yi da gaugawa amma in an gansu za a rage nauyi za a rinka turawa a cikin wato abin nan cikin group insha Allah da sauran kuma karatuttuka da za a rinka yi in Allah ba da iko Allah ya taimake mu to za mu tashi a safha ta 468 haka ne a mukama ta 42 ce annajiraniya safha ta 468 a taba'a da take hannuna malin ya ce to wa an shada ko abu zai ya yi waƙe mulgizan yana mai yin luhuzu kacici kacici an gane ko fil muzammalati a cikin almuzammala almuzammala sun kace jarra ce jarra shi ne wato aukabiya wata eggen dama wanda ake sanya ruwa a cikinta ko ba haka ba yace wa masruratin maghmumatin tula dhahriha wa ma hiya tadri masururu wal gham masruratun akwai mai farin ciki daga asururu ne ko ba haka nan bane eh maghmumatin kuma mai bakin ciki ci gata da farin ciki gata da bakin ciki kaga ai ba su haduwa ko ko suna haduwa amma sai muka ce suna suna ana suna iya tabbata akan abu in lokacin su ya bambanta ko ba karan bane ko wuri ina fata mu ce da safe ina cikin damuwa da marece ina cikin mi farin ciki ba wani cin karo da juna yana da kyau ka fahimci irin wannan saboda tattauna a ilmanci Allah ya ce kafirai fa idza nufiqa fi suri fala an saba bainahum yawma idhin yace mi wala yatasaaluna sannan kuma yace waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal hum al-yawma mustaslimun wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai a ce maka a'a lokacin da an kai busa kowa yana cikin bala'i ba za su tambayi juna ba shi ne abin da ake so a ci lokacin da ake hisabi ba za su iya tambayi juna ba saboda kowa yana so ya gama komashi amma bayan an kare hisabi to wannan lokaci suna iya tambayi juna na fata an fahimci Allah ya kyauta ya ce to ita magmumatin mai bakin ciki ta daga alghammuna tula zahari ha tsawon zamaninta wa ma hiya tadri masurur wal ghammu kuma bata san farin ciki ba bata san bakin ciki ba ka ga abin aina da ban mamaki a ce tana bakin ciki tana farin ciki kuma bata san da shi ba ka ga abin sai zama to abin ban mamaki na malamai suka ce abin da ake rihi da wato masrura ذات سرة يعني بها الثقب التي ذكرناها تنادى واتو الثقب جمع واتو أبن جمع ثقبة fuqu wato shine tana da yan kafafe ko kussahe an gane ko ko yan baki kaɗan kaɗan wanda an ka hunde a cikinta domin surratul insani surra ta ɗan adam ina ne cibi to cibi ai wuri ne wanda kamar an fasa shi wata yan kafa ce ƙarama to haka take masururatin ma'ana tana da kenan kafafe daban-daban in kun ka dibi irin wannan gyantsama bakin da ake mata ba guda bane saboda lokacin da zaka sha ruwa sai ka iske ruwa sun zo ta fage daban-daban kun fahimci wannan hau maghmumatin kuma da yace maghmumatin an gane ko nan yana nufin an lullube ta ba wancan na alghammu na bakin ciki ba maghmum shine abin da an ka lullube dama kalima ta cikin wato asrarul lughati al-arabiyya suna nuna cewa akwai lokacin da haruffa da kalima take farawa da su suna iya ba da ma'anarta sannan akwai lokacin da waɗansu haruffa idan suka haɗu tare suna ba da ma'anar kalima jimun da nunun da nunun galibin kalimominta gabaɗe suna nuna an suturci kafun da nunun da nunun galibin kalimominta a larabci suna nuna an suturci ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ستمي أو أكننتم في أمسكم كأنا أكنن الكاف دون دون يلكم قويش أتكرم الكن شيني جدا لأنه يستر الإنسان alkinana kwari saboda nan ne ake sawa ƴaƴan kibiya ko mu ce kibiyoyi waɗanda da su ne ake halbi ya suturta su na fata mu ce ni alkunniyatu kunya an ɓoye sunanka an gane ko in ka ɗauka da ka ɗauka haka nan shi an gane ko ka annahunna baydun maknun wanda an ka ɓoye haka jimun da nunun da nunun duk in sun ka zo a larabci suna nuna ɓoyewa galibi falamma janna alaihi lailu laraba suna cewa a janna hullailu ko janna hullailu duk ana faɗa ina fata mutum ne janna ruhewa ko ba haka ba aljinan mini ne aljinan aljinan aljinan al'imanu nutkun bil lisan wa amalun bil arkan wa atiqadun bil jinan alqalbu saboda zuciya koyi take ba a ganin ta wa khalaqal janna min marijin min nar aljannu ana ganin su aljannatu aljanna ko wuri ne wanda akwai lambu da itace ba wancan wancan ta aljanna ta lahira ba ita ma haka take an gane ko wurin da akwai itace yana da tsiro da shukoki waɗanda in ka shiga cikin ba a ganin ka an gane ko multaffatun ashjaruha sai aka suna janna لأنها تجن من دخل فيها الجنة الجنوبة أغنس الجنة هوكا لأن عقله مستور سننكما الجنة سلكي لأنه يستر الصدر صدر الإنسان duk in ka jujjuya ta haka za ka same ta asrarul lughati al-arabiyya mun ji wannan ko aljanin dan da shina ina shina cikin ciki wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum bari haka nan sai kuma nan na baku kamar kalima da haruffa nan sun haɗu to sai kuma suke cewa malaman lugha duk kalimar da take farawa da ghainun ku rike da kyau duk kalimar da take farawa da ghainun galibi da larabci tana nuna shi ma sutura an boye abu in dai da gairun take farawa wanga ba harafi biyu ko uku ba gairun din dai zaka hankalta ba can da jimun da nunun da nunu ko da kafin da nunun da nunu ko ba ka bari a to nan kuma gainun kawai kaga yana kamata duk harufan sai a bincike kansu da kaga kalima ta fara da gainun to tana nufin abin nan an suturci ko ya suturci to ku ba da misali da kanku al-ghamam wa dhallalna alaihimul ghamama ya suturce su mutahi al-ghurfatu in ka shiga cikin gudaki ana ganin ka ghishawa wa ala absarihim ghishawa ruhi a malan ya liƙe mutai kai kace mi al-ghaibu ma ghaba anka ai abinda ba gani bane alladhina yu'minu bil ghaibi al-gharara li'annaha tasturu al-muzammala tasturu al-muzammala ita ce take suturce wannan abin nan kuma abin da ake sa mata algarara iwa ga wanda muke cewa da Hausa ba haci ake sa ciki ba in an sa haci ciki ana ganin su ko abin sakawa ba a gani eh alghaira alghaira ake cewa alghaira an gane ko duk da yake mutane suna cikin gida ko ba kishi ba to ai kishi cikin ina yake ana ganin sha'aran ba eh alghayz hushi ko kul mutu bi ghayzikum ina yake algubar kura in kura ta tashi ana ganin mutane hai jama'a hai jama'a kai jama'a ba hazarta ba ba haka ne ake faɗin maganar ba gashuwa ita dai taruhi kenan taruhi ba a gani almi alghaniyu ko mawadaci ka taba ganin mai kuɗi sayin da ka aji kuɗi ranar da kace duniya ko mata ta bai rata sayin da shiga ajiya ko mata ka ta sayin da ka ajiya arma ko kuma sun ka ce alghaniyu li'anna alghina yasturu uyubal insan dan na san ka yarda da ita ba ba kanan bane alghar ba ba kanan bane alghar ne alghar kogo in an shiga in mutum shiga kogo ana ganin shi idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana eh to ba bane haka nan da ai ko sirrin lughati al arabiyya ka kana ta daga asararkin ba haka na ake faɗa ba to na bari bakin haka to alghaif ruwa ruwa in shina sauka mana kada ganin mutane da alghunna wa ghunnatun makhrajuha alkhayshum algammu bakin ciki yace to tuqarrabu hi ahyanan ana kusanto da ita a wani lokaci li ajli janiniha saboda dan tayinta inji malaman zaure tayi ciki ake cewa tayi cikin da mace ta dauka ana kusanto da ita saboda tayinta ita wannan gyantama din an gane ko wa kam waladin laulahu tulliqatil um yace so da yawa kam khabariya ce an gane ko akwai istifhamiyya kam ma'aka akwai kam khabariya li ifadatil khabari wat taksir salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa kam waladin so da yawa zaka samu da laulahu in ba dan shi ba tulliqatil um da an saki uwa ko ba karan bane inda wasu mata in sun ga suna diyar kai abin su ga dama suka yi ma shi yasa kakka yi mamakin wani bai yarba da uwar gida diyan yake to siya ma da makoma su ba wai wadata ce ba a matsala kin ko da komi wadata mutum ko shi fi kowa kuɗi a duniya idan ya saki matarsa ƴaƴanta za su iya shan wahala a cikin gida na fata na fahimta ta shi yasa wani lokacin mata farko dole ake hankuri da ita na fata an fahimce galibi duk yadda mata in dai ba matsala wadda shari'a ba ta yadda ita ba kai hankuri da mata ka ta farko saboda makoma ƴaƴanka ina fata an fahimci to ita ko tare kun kai samartaka wani lokacin ta san ka tun baka samu kuɗi ba kuma tun kana dan samarin ka don haka komi ta girma shi da taimaka billahi ne kuma kai ka dan duniya kace ba a taka ka wallahi an taka ka Allah bai duniya ba dan azamna lahiya ba azukum ba azukum li ba'din adu ba ba haka ba wani da cizo akwai an ka daura aure sai a ce to Allah ya bada zaman lahiya Allah ya bada zaman lahiya ce a'a jama'a ku gyara magana babu zaman lahiya Allah dai Allah shi bada hankulin zama da juna amina ko ba haka ba yace to abin da yake nuhi da danta wai yana nufin gyandama tana da ruwa can cikin cikinta ma'ana cikinta an sa ruwa to ruwan nan saboda su ake tafiya tare da ta in babu ruwan ai sai aimi ana iya jiho da ita wato ba'adu ahyanan ana nisantar da ita wa ma hala ahduha ahduha halinta wa ma hala bai canza ba ina fata an fahimce ni wa ib'adu man lam yastahil ahduhu zulm nisantar da wanda halin shi bai canza ba ai an zalunce shi ko ba haka nan bane eh mutum da yake da hali na gari kuma halin shi bai canza ba kuma sai ka watsar da shi ai baka kyauta ba ko ba haka nan bane an ka ce ba a kin mutum hali nai aka ki ko ba kadan bane sai dai ba a ki mutum sai dai a ki halinsa to matsalar da muke fama da ita wani lokaci wanda ake taren da shi sai wasu abubuwa su gittu shi kuma in kana tare da mutum tsakaninka da Allah da kaga ya watsar da kai kakkai gaurawa ba shi in dai kare na yawo kura na yawo za a haɗu duk mutumin da kaga yana tare da kai tsakani da Allah kuke zaune watsar da kai kakka damu ba shi ya sai da duk wanda zai yi ran da duk ya ciwo ya shi zai dawo da kanshi shi yasa mata in Allah ba ta miji nagari ta yi fitina har sun karabu wallahi in ta yi aure wani wuri sai ta yi fatan ta dawo gare shi mai yiwa Allah ba ta mai Allah ba zai ba ta ba sai ta mutu da bakin ciki in Allah ya baka mata ta gari musulma kuma mai biyayya ko ba haka ba saliha kace a kai baka so ka hison ka auro mai karkata kallabi ta ramba kwalli tana barbaɗi da ido kakkawo kan watsar da waccan sai kenan sai ka auro yan duniya sai a yi ta huta ka yi ta gurin waccan ita ko ka rabu da ita wani ya aure ba yadda za ka same ta ka shiga zama cikin azaba in baka yadda ba sai ka koma ga Allah don haka ai hatta in Allah ya baka ni'ima rike in kana tare da aboki wanda ka san nagari na duk wahalar da za a sha ta duniya wallahi ku tai tare saboda mutum wanda bai iya zama tare da kai lokacin da kake cikin matsala ba mutum bane ba mutum bane shi kuma shaidan kullum mutum nagari ke son ya baka da shi matarka ta gari abokinka nagari malaminka nagari wannan matsala ce kaji imamu shafi'i ya ce sadiqun laisa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwwin fil qiyasi wala yabqa as-sadiqu bi kulli asrin wala al-ikhwanu illa bit ta'akhi amartu amartu ad-dahra multamisan bi juhdi أخاثقة فألهان التماس تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناس كي حتى in kana da aboki wala a ce tare duniya babu wanda bai da matsala fa in ka ce zaka samu mutumin da bai da matsala da abokin da bai da matsala da matar da wallahi ka mutu ba dai nan duniya ba sai dai an ce can wajen hudul ini in ka samu aljanna shi yasa sai a auna alhasanatu was sayyi'at in ba haka ba duk rikicin da kuke ganin yanzu da yawan mutane suna samun matsala da waɗanda an kusa da su ba sa hankalta ma mizani na auna mu'amala mizani na auna mu'amala ka kyautata min so 90 ka bata min so 10 me ya kamata in yi ka bata min so 90 ka gyara min so 10 me ya kamata in yi sai in nisance ka kuna fahimta ta to amma kullun mutum zai iya maka alkhairi ko ya baka karatu ko ya baka kuɗi ko ya ma wata hanya so ɗaya biyu uku hudu biyar so tara sai an ka samu tara na bai ma ba sai kai hushi sai shaɗai ya sa ma wata wani wasu wasi mutumin da yake baka kuɗi kullun kwana goma amma sai an kai cikin kwana goma tara ya baka ɗaya bai baka ba ai sai ka ce alhamdulillah domin shi ba Allah bane bai da kullun kuma mai bada alkhairi ya fi son kullun a ce ya bayar amma mu babu da wannan tunani shi yasa kullun ake samun matsala mata da miji miji ya shekara goma yana bada kudin kayan miya rar da bai bada ba a ci tashi hankali ka zo ka iske mata ka bata yi abinci ba ka ce gidanku saboda mi saboda bata yi abinci ba shekara goma ba a taba ta abinci ba kai baka da tunani na wani irin mutum kake wai hujjar shi ya bada kudin kayan miya to in ka bada kudin kayan miya sharuɗan abinci sun cika da kan bada kudin kayan miya su kudin kayan miya suna da sun abinci ka san matsalar da ke faruwa an tura yara sun je sun siyo kayan miya ko ko sun ki zuwa ba ka sani ba duk waɗanda ba mu hankalta musu saboda ba a kallon tawafuru shurut wa intifa'ul mawani cikin aqida cikin fiqh sai sharuɗa sun cika kaf kuma ko sun cika sai an diba mawani mutum ne ya faɗi kalmar kafirci gashi musulmi gashi aqili mai hankali gashi baligi ya balaga gashi babacci yake yi ba mantuwa yayi ba sai furta kalmar kafirci ya kafirta ko ba kafirta ba ya kafirta sai an ka bincika aici da tashi aka yi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innu bil iman kahin kai hukunci akan abu sai ka kalle shi ta kowace fuska yanzu nan da kun kaga matasa yan uwan mu dalibai suna yin hukunci akan al'amura duk wanda ne ba sa kallo in ka ce zaka yi hukunci baka kalli abu ta kowace fuska ba zaka shiga matsala so da yawa hukuncin mu yake samun matsala ta wannan fuska saboda ba ma kallon shi ta kowace fuska ta fuska guda muke kallo shi ko duk mai kallo abu ta fuska guda kullum matsala ne da shi hukuncin gaskiya so karkace ina fata an fahimci ni dole na ka kalla annabi suleiman ya ce wa tafaqqada tsaira faƙala maliya la'arar hudu-huda an kana min al'a'ibi ta ce mi la'u'addiban na hu azaban shadidan aula azba hannahu e aula ya tiyanni bi sulfanin mubi amma kai kawai sai ka ce ga hunjin da ka yi sai ka zo kai sai ka iske kuskure kai shi sa kullun wato kurciya tana zalunta mutum wani lokacin rashin kallon matsala ta fuskoki daban-daban kuma yana at-tasarru fil ahkam wannan duk wannan mafi shi yasa hukunci in wani in yi hukunci 199 duk hayaniya ne guda ne daya daidai to wannan ai baka yi hukunci ba kan kai mutu hukunci baka san shi ba baka san kasar da yake ba baka san inda ya rayu baka san zamanin da ya rayu baka san dalilin da ya sa faɗo ta magana ba baka san magana farkon ta da karshen ta ba sai ka cire kawai inda ke so kai hukunci kai ko daga ka samu haka da an yi ma guda irin shi sai ka ji babu daɗi to a shi babu daɗi kai hatsara da kanka mutahi a mutahi in ji malam bello ya bai ce to mutahi ya ce to idan kasurar lailu wai abin da yake nufi dan adam in ya sha ruwa ya koshi ruwan da ke cikin wannan gyandama ai halin ta bai canza ba akwai ruwa ko babu tare da akwai ruwa kuma sai shi mai da ta gefe kaga wato ya nisantar da ita bare tare da cewa kuma akwai ruwa cikin ta saboda mi saboda bukatar shi ta kare shi ko duk wanda bai gyara al'amari in bukatar shi ta kare sai ya hasara alkhairi mai yawa ka zo kan nemi bukata ga mutum yayi maka to ai rabuwa ai rabuwa mai kyau da yawan mu muna da wannan matsala ka zo wajen malami da wata matsala baka gane wata kalma baya maka bayani to ka tsaya irin yadda ka zo da bukata ka daga irin haka nan cikin mutunta shi yasa kuke ganin waɗansu ɗalibai in suka tambayi wani malami tambaya guda ta waya wallahi ba a sake tafi sai mutum ya buga maka waya assalamu alaikum akramakallah muna lahiya lahiya halimi wallahi ji kan mallan akwai wata kalima ce da bamu gane ba ko wata matsala sai kai mai bayani tsaf marmakon ce to aka maka Allah Allah saka da alkhairi ko wani abu ba wai dole ba sai yayi maka godiya tunda kai don Allah kai amma ka ce Allah saka da alkhairi to assalamu alaikum duka malam sai an jima sai yana kana kare bayani ya fahimce sai shi ba da bal to sai ka ga mallami ya rubuta wannan kalma ya rubuta wannan number ya aishi ana sake bugo mai in ya gare ta so dubu bai dauka mu yi hattara yadda ka zo neman bukata da irin yadda zaka koma wasu zamanto hali guda in kana son kullum harkoki su ta yi amma wallahi in kana da ɗabi'a da an biya maka bukata ka ta yi babu mutunci wallahi kare ka ta ƙari ƙari ka ta ƙari mutane ba bayan ka bane kuma ba tsoro ka suke yi ba in mutum ya ma don Allah ya maka don Allah amma kada ka zo kana tambaya a yi maka bayani har da sallama babu a rasa inda kai shi yasa kuke ganin mata na gasa ma mutane aya a hannu kwarai da gaske mutum da ya zo da daddare shi na da bukatar mace sai ka ga ya yi lum shi ta dan roƙe-roƙe da ƙasa da sahi kuma sai ta da bala'i ni ba a yi iskanci ba a yi ma iskanci kuna haɗuwa da dukkan bai da kyau saboda gobe aka wankan dare saboda abincin sahi ake wanke tukunya da daddare in ji malam bahaushe to mu wani shaka nan idza qasura al-layl idan yi dare yayi ya gajarta shine qasura al-layl nan cikin sharha sun kace wahiya ahyanu saifi lokutan zafi saboda in zafi ya taho sai dare yayi mi sai dare yayi gajarta idan kuma wato sanyi yazo sai dare yayi tsawo shi yasa sun kace yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl yana sanya lokutan dare cikin yini yana sanya lokutan wato yini cikin dare malaman geography suna ganin saboda karkatar rana game da duniya shi yake sa ana samun wannan ina fata an fice ne amma dai Allah shi yake yi ko karkata akwai ko babu dai shi Allah shi yake yin haka kuma sanya shi ba ma'ana guda ba a'a sanya lokacin yana shiga ciki sanya shi ana kallo wangana shi kowa wangana tafiya duka yana shiga ciki ma'anonin yadda yake shigar da su ta fuskoki ce daban-daban ka dauki fasara guda ko ko in kai guda kaka ce babu wata an gane ko yace to ustulizza wisaluha ustulizza daga istalazza na ya ji dadin abu to ustulizza shiga ce ta mabni lil maf'ul ko ko lil majhul kamar da suke cewa an gane ko mun taɓa bayanin wannan ko kuma alama lam yusammi fa'ilahu ko alama lam yusamma fa'iluhu duk ana cewa istulizza wisaluha za a ji dadin saduwa da ita salka da daddare wato eggen daba wanda an ka sama a shashe da daddare ruwanta suna yin sanyi ba karamin sanyi ba to in dare ya gajarta ke dan lokacin zafi sai a ji daɗin saduwa da ita sai a zuba ruwa ya ce to wa in tsala in ko dare ya yi tsawo kenan kamar lokacin sanyi fal iradu an wasliha ko nu'um kau da kai daga saduwa da ita haduwa da ita kenan wasu ko kulla alƙawance da ita nu'umun ni'ima ne lokacin sanyi dan adam bai son yawan shan ruwa ko ba kana bane musamman ruwan sanyi sai dai ruwan zafi ina fata an fahimci an gane ko to dan haka kuma gajirtar dare da kuma tsawon dare yana da alaka da halin dan adam tare da cewa daren ko da lokaci guda ne kun ga lokacin sanyi ai da rai galibi lokacin su ko su zamanto ɗaya ko kusa da juna ko lokacin zafi da rai ai galibi su ko su zamanto ɗaya lokacin su ɗaya ko kusa zamanto kusa da juna dan bambancin bai da yawa ko ba kadan bane sabanin dare da wato sabanin sanyi da mi da zafi akwai bambanci amma cikin sanyi da ran kusan juna suke cikin zafi da ran kusan juna suke to amma shi kuma halin dan adam yana iya canza ma dare matsayi halin da kake ciki mai ciwon hauri da mai ciwon kunnai ko kunya ko ba karan bane da mai ciwon hannu dan kakarai da mai ciwon ciki an gane ko ina guda haure ido ido waɗanda su sun kasa abin da addari shi yasa in kana da waɗanga dare guda sai kaga yayi maka tsawo shi yasa in kaga mutum na ganin duniya tana gudu to lahiya da harkokin shi suke tahiya da ka fara ganin ta fara lalanti tana gosulo bari a ce gosulo wani da wanda gosulo ya sani to kasa akwai matsala shi yasa kaji sha'ir ya ce wala yumbika an khuluqil layali kaman faqidal ahibbata was sahaba ba wanda zai baka labarin ɗabi'ar dare sai wanda ya rasa al'ahibba masoya wasu sahaba da abokanai na da dukkan tuna da abokananka da sun ka mutu ko suke cikin wata matsala to shi kina akwai matsala ko ba haka nan bane ɗaya daga cikin khulafa na daula ta banu umayya ya shigo shugaba ne na wannan lokaci sai a ce shugaban ƙasa ko shikenan ko da ya zo an rako excellence mai gida ya shiga cikin gida can ya kulle ashe matar shi ɗakin da suke kwana ita ko ta shiga ta kulle akwai matsala kenan ya bubbuga ya bubbuga ba ta budewa ko ba ka dan bari tun da babu wani sabin da a ciki kun baka hitowa ka ce mu masu tsaron ka wallahi wa ta liƙe min koha dariyar ka za a yi ko ba ka ba to sai ya mata bai tuttuka yake cewa la as'alu Allah taghyiran lima sana'at namat fa asharat aynayya aynaha فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها yace la as'alullah taghayyira lima sana'at bar roƙon Allah canjin abin da ta aikata ma'ana shi ba zai iya tada ta daga bacci ba ba ta yi hushi ta kulle ba to ya ki tada ta kuma bai neman canji nama tana can tana bacci haddasa raga ko mu ce min shari don wani min shari ya sani fa asharat ainayya ainaha amma idon ta sai suka rama idon gabanci asharat da ha babba ne ba da asharat na ha karami ba nasiri fallailu atwalu shay'in hina afqiduha yace dare shine mafi tsawo lokacin da na rasa ta wallailu aksaru shay'in hina alqaha yace dare kuma shine abin da fi komi zama gajere lokacin da na hadu da ita to kai kajiya bari mu bar shi haka yace laha malbasun badin laha tana da malbasun abin sakawa sutura kenan daga libasu ne badin wanda yake bayyanan ne ana ganin shi daga badayab duni aniqun mai kyau mai burgewa mai kayatarwa mubattanun an gane ko bima yuzdara ma'ana an sanya mishi an cika shi an ce mubattan daga cikin abu ne an saka a cikin shi bima yuzdara abin da ake izgili da shi kenan can cikin shi akwai abin da ake izgili da shi ina fatan kuna fahimta ta izdara shine yayi izgili wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum lan yu'tiyahum Allahu khaira na ana nufin alkhaish sun kace kamar an sanya mishi kamar waɗansu ƴan kyallaye ga algarara an samu waɗansu kyalle kyalle waɗanda dama ba a da bukata domin kyallen da ake da bukata sutura ake da shi to kyallen mai wajen tela galibin kyallayen da aka ai ba amfani da su to sai a ɗebe su sai a saka tsakanin algarara da wannan gyanda ba saboda su ƙara kama ta to shi na mubattanun bima yustara an cika shi an sanya a cikinsa ko tsakiyarsa abinda ana izgiri da shi ma'ana ba ɗauke shi komai ba lakin lima yuzdaral hukum sai dai abin nan da ake izgili da shi shi a cike da hikima shi adda magana ta ƙarshe shi adda hukunci kaga ko abin da ake mawalakanci ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane na abin da ake nihi al-hukmu al-hikma yace wa minhu qawluhum as-sabru hukmun hankuri hikima ne na fata abinci ne domin sanya wannan tsumman ko raggan suna taimakawa wajen samun ƙarin sanyi gashi ba a ɗauke su komai ba amma kuma suna ke gyara harkar eh yace thumma kashara an anyabihi almi as-sufra nako sai ya bude kashara kamar kace ya bude hakoransa ya wace baki muke cewa an anyabihi daga hakoransa anyab hakora zaga ina fata an fice yake cewa anyab jam'i na annabu ko ba kadan bane eh zuhairu yace mi ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطع بمنسج أنياب زغا حقورا da ake cizawa da su kullu dhinabin min as-sibai wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr ko ba ka bane hadisi da hana wadannan zina idza ra'aita nuyub al-laythi barizatan inji mutanabbi fala tadhunna anna al-laytha mubtasimu ko yabtasimu sun kace yayi alfahari da kansa an gane ko cina da cikin agradu shi'riya yin alfahari da kai ko ba karan bane uslubul fakhr uslubul ghazl uslubul kaza ga sunan ana bincike akan su fage daban-daban an gane ko duk da yake bai tutukan sun ce ba nashi bane ya ce falkhailu wallailu walbaida'u ta'rifuni wasaifu warrumhu walqirtasu walqalam يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو أن أمرنا من أمركم أمم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصب ما أبعد العيد والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذان الشيب والهرم أكوي بياني ديوا ما ما يكاوشي ونالي هنا مكوني ba ruwana amin ah yan ci abin sha daga kaga yau mu kama madu sai sai su yi lokacin bayani ba ba ba haka ba mutanabbi ba akwai diwani da mutanabbi ku ne midiyar dawawin na shu'ara kuma ku san agradu al-ash'ar gharadul fakhr baradul kaza gharadul kaza sai ka tattaro a kowane in shairul jahili ne al-ghazal fihi ko al-kaza al-kaza al-fakhr ko al-wasf ko al-kaza suna da yawa in ba haka ba sai zama to kana karatu amma baka san makamar karatun ba ya ce to sun makashara sannan ya bude an an yabihi daga haƙoran shi zaga a sufra waɗanda suke ɗorowa ina fata amfince ni alamu ne kenan na tsufa ko alamu ne na haƙoran sun fara canzawa saboda yawan cin abinci kala daban-daban ko ba haka nan bane yanzu in ka dibi haƙoran yaro sai ka fara ne amma in ka dibi naka ka san an ja dashi ko ba haka nan bane ya ce to wa an shada mulghizan fi dhafri sannan yayi waƙe yana mai lughz an gane ko fi zafri game da abin da ya shafi al-zafr ya ce al-zafr zafr ya ce ko? zufri ko abin nan kwamba ko akaiwa wasu na cewa kwamba wasu na cewa kuma akaiwa ko to wannan ita ce zai yin lukuzu a kanta eh ina fata an finci to dole ina ganin na ya kamata a kwana ko ba ka bane eh sati mai zuwa ina ganin sai a rage littattafai a karanta mukama da muzakkira da kuma tafsiri sauran kuma sai a yi haƙuri ko ba haka ba saboda lokaci ya tafi amma kafin karkare mukama da ya ce kashara shine budewa kamar yadda kare in yan abin da yana bude haƙoransa ana ganin su to wani sha'ir da duniya ta yi mai haƙuri ko sai an ce duniya ta yi mutum haƙuri ko to yana so ya siffanta bala'in talauci ko ba haka ba ya ce yamshil faqiru وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بسالم ويرى العداوة ولا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى قامت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت فقيرا ماشيا قامت إليه وكشرت أنيابها يمشي الفقير talaka yana tafiya wa kullu shay'in didduhu da shi da komai kiyayya akai bai shiri da mata tai bai shiri da dane bai shiri da uwa bai shiri da uba bai shiri da makwabta bai shiri da abokai kai har da kasar da ka takawa ta kai ki ta bashi tam sai ya taka ta da kai wannan su tukula quduruhu abwaba mutane kuma suna liƙe ko mu ce kulle kofofin su da gare shi wannan su tukula quduruhu abwaba wata rahu mamkutan ya ce in ka gane shi kasan abin kyama ne da ka gane shi kasan wanda mutane ne su yi kyama don kana gane abin da sa aka mai wulakanci mak shi ne kyama kabura makatan inda Allah an ta kuru ma la taf'alun ko ba ka bane innal ladina kafaru yunaduna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun wa la yazidu al-kafirun kufrahum inda rabbihim illa maqta ko ba haka ba wata rahu mamkutan walaysa bisalimin da ka gani shi ka san ba zai lafiya shi kina kina nan shina yan maganganu kadan kadan yan an taimaka mai samu dan jari sai ya dawo in kuma a taimaka mai ba ana dariya sai shi hukaci dan da yau mutane daga wucewa Afirka irin wakata ka samu su mutum na so a taimaka mai sai kuma ana dariya te tun shi na bace bace sai shi ta zarci wayala wayara al'adawata wala yara asbabaha kina ganin adawa kuma bai san dalilin ta ba in yayin magana in ya hudu gaskiya sai a ce mahaukaci na ko ba haka ba in ya yi ƙarya sai a ce talauci na sha mai kai ko ba haka nan bane in yana magana sai a ce ya cika surutu da yawa in ya yi shuru a ce to kun san daɗa lahiya ta yi maiwa mayar da talauci na mai shi bai magana in yayi abu da gaggawa sai a ce ba don Allah na yi ba wani abu shi kasu akwai wani littafi adabul kabiri was saghir na Abdullahi ibn al-Muqaffa littafi ne wanda zamanin daular abbasiya Abdullahi ibn al-Muqaffa adibi ne wanda an kashe shi kun san zamanin daular abbasiya sai a tuhumci mutum da zandaka musamman zamanin daular abbasiya da an tuhumci mutum da zandaka sai a kashe shi an yi tun malamai irin wannan waɗansu waɗansu malamai irin wannan da ya tuhuma a tuhumci mutum wani lokacin saboda hasada ne wani lokacin saboda abin ka amma akwai malaman da an yi tuhumu su da zandaka musamman daular andalusiya da daular abbasiya mai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ibn rushd an gane ko an tuhumce shi da zandaka har an bi kashe shi daga baya dina ina ganin aka fiddo shi kuma aka Allah ya kubutar da shi kana iya bincike kan malaman da sun ka kubutar daga sharrin kisa bayan an kama su ko kuma wanda aka gidan kasu bincike ne mai yawa to yake cewa cikin adabus saghiri wal kabir duk abin da talaka zai yi to in mai kudi yayi shi sai ya zan yabo kaga in talaka ya dariya sai a ce bai iya dariya ba jiwa shi ka wata hakura amma in mai kudi na sai a ce kai wannan is very fashion talaka in ya zo sahun sallah ya shiga gaba sai a ce kai wani talauci na mai yawa amma in bai kudi na sai a ce Allahu akbar alhaji suna daga cikin as-sabiqun al-awwalun fi dukhul fil janna ah ga nan in talaka ya sa kaya masu kyau sai a ce kai ƙarya ta shi kai yoshi ka halin da zai sa wadanda in bai kudi ne sa sai a ce daidai na in talaka ya sa kaya da ba su da kyau sai a ce yana son a taimaka mai in bai kudi sa sai a ce ai mutawadi ne tawadu abdullahi da haka ya ci ba ni da faɗi ba hako ma cikin adabu sahiru al-kabir ko ba haka ba in talaka ya faɗi ƙarya sai a zama da a ce haba ƙarya ta talauci ne sa shaka in ya faɗi gaskiya kuma a ce kai mahaukaci na in mai kuɗi ya faɗi gaskiya sai a ce gaskiya ta in ya faɗi ƙarya kuma a ce ni gaskiya ta abul aina ya ce man kana yamliku dirhamaini تعلمت شفتاه أنواع الكلام فقال وتقدم الفصحاء فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا لولا دراهمه التي في كيسه لرأيته شر البرية حالا إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا والسلام عليكم ورحمة الله